بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار باك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بركة من السادوة أولا مسلاتي من البركة مسلاتي معاذ ابن جبل لكنن كان فاقرين سامناك a inda muke ci gaba da gabatar da karatu a cikin littafin al-irshadu ila sahihi al-i'tiqad wal radd ala ahli shirki wal ilhad wallafar fadilatu al-allama salih ibn fawzan ibn abdullah al-fawzan hafizahu Allah ta'ala wa ra'ah yau muna daren 25 ga watan rajab hijirar annabi sallallahu alaihi wa sallama 1440 daidai da 31 ga watan uku shekarar 2019 miladiya kuma wannan shine darasinmu na 57 a cikin wannan littafi insha Allah ta'ala har ila yau ban gushe ba muna nan a inda malam yake mana bayani dangane da hukuncin yin izgili da wani abu na addini wanda akwai ambaton Allah subhanahu wa ta'ala a cikin wannan abu a yadda muka ji bayanai daban-daban dangane da tabbatuwan kafircin dukkanin wanda ya yi izgili da wani abu wanda akwai ambaton Allah subhanahu wa ta'ala ko sunar manzon Allah sallallahu Alaihi wasallama a cikinsa. Yau za mu tashi daidai gabar inda malam yake cewa, ƙwala Shekul Islami Ibn Taimiyyat al-Harrani a Dimashqi rahimahullah, babban Shehu Musulunci Malam Ahmadu ɗan Abdul Halim. dan abdusalamu dan taimiyya Allah ya ji kanshi yace faqad akhbara annahum kafaru ba'da imanihim ma'a qawlihim tabbaci haƙiƙa lalle Allah madaukakin sarki yayi bayanin cewa ya bayyana cewa waɗannan mutane sun kafirce bayan imanin su da wannan zancen da suka faɗa da bakunan su duk da cewa cewa suke yi ma'a qawlihim duk da faɗin da suke yi cewa innama takallamna bil kufri min ghairi i'tiqadin lahu mu mun faɗi kalman kafirci ne amma ba dan muna nufin kafircewa Allah ba mun faɗi ne da nufin wasa da nufin wargi an gane wannan ko yawwa bal innama kunna nakhudu wa nal'ab kadai muna wasa ne muna dan ainihin wato me ake cewa muna wasa ne kai muna wargi muna dan kutsawa cikin zance muna rage kanmu lokaci wa bayyana kuma wannan ayoyi sun bayyana cewa anna listihza'a bi ayati llahi kufrun lalle yin izgili da ayoyin Allah dukkanin wani abu na ayar Allah yin izgili da wannan abun kafirci ne wala yakunu hadha illa mimman sharaha sadran بهذا الكلام amma babu wanda zai fahimci wannan sai wanda Allah ta'ala ya haskaka kirjinsa da fahimtar wannan kalmar ta daidai ta kasantuwar cewa dukkanin wanda ya faɗa abu ko da wasa yake jama'a kun ji maganar ko da wasa mutum yake dama sun waɗance sun ce me suke yi wasa ballantana wanda zai zo ya faɗa ƙarara ya ci mutuncin addini ya ci mutuncin malamai ya ci mutuncin sunnar annabi muhammad sallallahu alaihi wasallama irin waɗannan mutane da kuke gani jama'a wallahi inda yau manzon Allah yana raye sai sun irin wannan cin mutunci an gane wannan dan duk mutumin da ke girmama annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama zai izgi da wani abu na sunnansa zai yadda ko da wasa yayi izgi da wani abu na sunnar manzon Allah in mutum yana girmama Allah ko da wasa zai yadda ya izgili da wani abu na addinin Allah ba zai izgili da shi ba shi ne abinda malam yake bayyana mana an jama'a an gane ko walau kana al-imanu fi qalbihi ko da ku akwai imani a cikin zuciyarsa oke abin da yake cewa walau kana al-imanu fi qalbihi da a ce wanda yake yin izgili ga addinin Allah akwai wani sofane na imani a tare da shi lamana'ahu an yatakallama bi hadha al-kalam da wannan imanin ya yi tasiri wajen hana shi yin wannan magana ta izgili ga addinin Allah Allah ya sa mun gani amma rashin imanin ya sa za ka ga mutum ya buɗi baki ya yi furuci da wannan abin da yake ainihin wato kafirci ne ga addinin Allah Allah subhanahu wa ta'ala ya datar da mu wal shi ko alƙur'ani mai girma yubayyinu أن إيمان القلب يستلزم العمل الظاهر قرآن yana bayyana mana cewa lallai imanin da ke cikin zuciya yana lazimta wa mutum yin aiki a zahiri bi hasabihi da gwargwadon ikonsa haka ne ko baka bane eh yanzu mutum zai ce maka na yarda na bar addinin musulunci sai ci kai wallahi wasa nake yi anya wannan mai imani zai faɗi wannan misali ya ce ya yi kawai yau ya ce shi ya ga dama yau ya yi da sallan ma ba za a yi ba kuma ya ce a wasa yake to yanzu wannan abin da ya faɗa ya riga ya kafirta duk da wasa yi amma izgili ga mene izgili ga addinin Allah wanda faɗin irin wannan kalmar da yana da imani a zuciyarsa zai dai irin wannan wasan zai dai irin wannan wargin ba zai yi ba don ya san cewa wannan aikin nashi zai lalace ashe aiki yana lalacewa bayan mutum ya yi shi shi yasa Allah ta'ala yake cewa ya ayyuhallazina amanu ati'u Allah wa ati'u ar-rasul wa la tubtilu a'malakum ya ku wanda suka yi imani ku yi da'a ga Allah ku yi da'a ga manzon Allah wa la tubtilu a'malakum kada ku bata ayyukanku kada ku lalata ayyukanku ka ƙaunihi ta'ala ƙur'ani yana bayyana mana cewa duk mutumin da ke da imani jama'a zahirin imanin da yake da shi da Allah subhanahu wa ta'ala ba zai bashi ya faɗi wata magana mummuna game da addini ba jama'a mu kiyaye wannan daga yau idan har kai ma da gaske ne kana bin addinin Allah jama'a wallahi za ka koma haka in da gaske ne kana da imani duk abin da ya shafi cin mutuncin muminai malamai bayin Allah izgili ga addini wallahi ba za ka kana yin shi ba in dai imani ya tabbata cikin zuciyarka amma in bai tabbata ba ka zama kawai you are just a common muslim an gane wannan ko kuma kamar da suke cewa menene akwai ta kalma da suke faɗa moderate muslim ko akwai wasu wai su moderate muslim su wai musuluncin tsakatsakiya ne su sun dai imani da Allah da manzo Allah amma su ba wani halal ba wani haram kawai duk abin da suka so za su yi amma dai sun yi imani kaga wannan bai cika mai imani ba to bari ku ji ayar alqur'ani mai girma yadda ta zo ta yi bayani game da mutanen da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ma ya rayu tare da su an gane wannan amma kasantuwar sun saba wa Allah sun saba wa abinda Allah subhanahu wata'ala yake sanya gudanar da tsarin rayuwa akai waɗannan mutane Allah ta'ala ya bayyana ainihin wato kafircin su kai tsaye Allah ta'ala ya ce waɗannan bayin Allah ba mu'minai bane jama'a mun gane wannan ko Allah ta'ala ya bayyana cewa waɗannan mutane ba mu'minai bane waɗannan ayoyi suna nan a cikin suratun nur Allah subhanahu wataala ya ce wa yaquluna amanna billah kuma suna cewa mun yi imani da Allah wa ata'na kuma mun yi da'a mun yi biyayya wa rasul wa bir rasuliko wa yaquluna amanna billahi suna cewa mun yi imani da Allah wa bir rasuli kuma mun yi imani da manzon Allah wa ata'na kuma mun yi da'a mun bi Allah haka suke faɗa da bakunansu thumma yatawalla fariqun minhum min ba'di dhalik sannan bayan haka sai kaga wasu daga cikin waɗannan mutane suna juya baya suna kauda kai bayan faɗin su na cewa sun yi imani da Allah sun yi imani da manzon Allah kuma sun yi biyayya ga Allah da manzonsa sai Allah ya ce wa ma ulaika bil mu'minin waɗancan masu irin wannan aiki ba mu'minai bane kenan me aka yi an yi minus ɗinsu daga cikin mumine ko ashe ba mumine ba ne su sai Allah ta'ala ya ce wa idha du'u ila Allah wa rasulihi li yahkuma bainahum idan aka kiraye su zuwa ga Allah da manzonsa li yahkuma bainahum domin Allah da manzonsa su yi hukunci tsakaninsu dangane da wani abu da ya auku tsakaninsu idza fariqun minhum mu'ridun zaka ga wani sashi daga cikin su suna masu kawar da kai gabarin wannan hukuncin na Allah da manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallama wa in yakumul haqq wa in yakun lahumul haqq amma idan su suke da gaskiya an gane dangane da wannan abin da za a zo a yi shari'a a kai ya'tu ilaihi mud'inin zaka ga sun zo suna masu kankan da kai suna masu biyayya ga Allah da manzonsa amma in dai ba su bane da gaskiya to ba za su yadda kai su gaban Allah ko ai musu hukunci da hukuncin Allah ko ai musu hukunci da hukuncin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ba kajirin wannan bita da kullai suke wa addini jama'a su sun zama yan yan yan yan cinke-cinken addini haka ne ko ba haka bane tun daga shi wa idza du'u ila Allah wa rasulihi li yahkuma bainahum idan aka kiraye su zuwa ga Allah zuwa ga manzon Allah li yahkuma bainahum domin yi hukunci a tsakanin su idza fariqun minhum mu'ridun zaka ga wani sashi daga cikin su suna kawar da kai gabarin wannan hukunci da ainihin wato Allah da manzansa suka yi ba sa karɓar hukuncin Allah da manzansa jama'a ina fata an gane wannan wanda kuma hukuncin Allah da manzansa jama'a akwai hukuncin da ya kai wannan gaskiya eh wa man ahsanu wa man ahsanu min Allah hukman liqaumin yuqinun babu wanda yafi Allah kyakkyawan hukunci amma ga mutanen da suke da yaqini a addinin su da sukan kancewa sai Allah ya ce wa in yakul lahumul haqqu idan haƙƙi idan gaskiya tana ga ainihin wato ɓangarensu ne ya ato ilaihi to lallai su za ga sun zo wa annabi sallallahu alaihi wasallama muz'inin ay ta'i'in suna masu ɗa'a gare shi munqadina li hukmihi suna masu jayuwa zuwa ga wannan hukunci na Allah subhanahu wata'ala da manzon Allah ya zartas an gane me yasa me yasa su yin haka a'a saboda sun san Allah da manzansa ba sa hukunci sai da gaskiya shi yasa idan suke da gaskiya sai su yadda da hukuncin Allah da manzansa idan ba suke da gaskiya ba sai suke su ba za su yadda da hukuncin Allah da manzansa ba kun gane zancen kun gane zancen yanzu tayyib shine ma'anan wa in yakul lahumul haqu ya'tu ilayhi mud'inin sai Allah ta'ala ya ce a fi qulubihim maradun wai shin mutanen nan akwai wata cuta ne a cikin zukatansu amir tabu koko sun yi shakka ne suna da shakka ne game da me game da imaninsu am yakhafuna an yahifa Allahu alaihim wa rasuluhu koko suna jin tsoron ne kada Allah da manzonsa su tursasa musu karɓan wannan hukunci sai Allah ya ce bal ula'ika humul zalimun Allah ya ce kai bari dai waɗannan su ne tantiran azzalimai kun gane karatun ba ku gane ba ko an gane ku je yadda Allah ta'ala ya faɗi magana bayan sun yi wancan mun sani in su ne ba su da gaskiya suna ture hukuncin Allah da nawa da na manzon Allah in suke da gaskiya kuma za su zo suna masu ne masu da'a da kuma biyayya sai Allah ce a fi qulubihim maradun wai shin waɗannan mutanen akwai menene dalilin wannan kawar da kan da suka yi shin akwai wata cuta ne a cikin zukatansu na munafurci amir tabu koko suna da shakka da tababa ne game da manzancin da Allah ya bai wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama an gane wannan ko am yakhafuna koko sababin ya zama suna jin tsoro ne an yahifa Allahu alaihim wa rasuluhu Allah da manzansa su zalunce su duk mutumin da aka ce an je yin hukunci amma shi an tirsasa masa karɓan wannan hukuncin ne ai kama an zalunce shi ne ko haka ne zai ga ai ba masa adalci ba to Allah ta'ala ya ce ah wai shin a zukatansa akwai wata cuta ce ta munafurci ko koma suna da shakka ne game da annabcin da Allah ya bai manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ko ko dalilin da yasa suke juya baya suke kawar da kai suna jin tsoron ne wai kada Allah da manzansa su cuce su su yi musu hukunci na zalunci sai Allah ya ce bal ma'ana kalla ina Allah da manzansa sun fi karfin su zalunci wani bal ulaika humuz zalimun Allah ya ce ina Allah da manzansa ba su zaluncin komai waɗannan su ne asalin tantiran azzalimai وإذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم idan aka kiraye su zuwa ga Allah da manzansa domin yi hukunci gare su haka ne eh okay inna ma kana qawlul mu'minin yanzu an gama da maganar suwa munafikan kafiran an gama magana da su sai Allah ce inna ma kadai kana qawlul mu'minina zancen mu'minai ya zamto idza du'u ila Allah wa rasulihi liyahkuma bainahum idan aka kiraye su zuwa ga Allah da manzansa dan yi hukunci tsakanin su an yaqulu sami'na wa ata'na koda wannan abin ya saba wa abin da zukatan su suke so ya saba wa muradan su na karan kansu ko na dan uwan su ko na dan dangin su a'a an yaqulu sami'na wa ata'na su suna karɓan wannan hukunci ne kuma su ce mun ji kuma mun yi biyayya ga wannan hukunci da Allah da manzansu suka yi ina fata an gane wannan sai Allah ta'ala ya ce wa ula'ika humul muflihuna to waɗancan su ne nan masu samun babban rabo gidan aljanna Allah ka sanya mu daga cikin su jama'a an gane wannan ko ashe idan muka fahimci waɗannan ayoyi jama'a za mu gane cewa ashe su muminai su ne masu samun babban rabo amma da me suka samu babban rabon na'am imanin kadai sai dai ka ce sun samu wannan ne ta hanyar tsarkake imaninsu don su ma waɗancan da imanin amma imanin ya gurɓace ya lalace shi yasa su ma shi yasa su ma addinin sai lalace gaba ɗaya Allah ya sa mun gane tsarin sun tsantsanta sun tsarkake imaninsu shi ya sa wannan imanin ya jagorance su zuwa gani kawun ta mu na baya shi ya sa wannan imani ya jagorance su zuwa gaji da kuma yin biyayya ga wannan umarnin da Allah da manzon suka yi ko da ya saba wa abin da su zukatansu suke so ko da ya saba wa muradan zukatansu jama'a ina fata an gane wannan to waɗannan su ne ayoyin da malam ya kawo mana malam ibnu taymiya rahimahullahu ta'ala an gane ko ashe anan jama'a sai ya fahimci wata ka'ida guda ɗaya duk mutumin da ka ji shi yana yawan izgili ga addini yana yawan cin mutuncin al'ummar musulmi yana yawan haɗa kai da arna wajen a cutar da musulmi yana ƙoƙarin yi wa addinin Allah zagon ƙasa da zagin bayin Allah na kirki to ka sani wannan mutumin yana cikin azzalimai ko ya yadda ko bai yadda ba wane ne ya jefa shi a wannan layin kun yi shiru ba ku san da ya jefa shi ba wa ya jefa shi Allah me yasa Allah ya jefa shi a'a saboda imaninsa ya samu matsala haka ne imaninsa ya lalace domin da imaninsa yana nan imani tsantsa da wannan imanin ya jagorantar da shi wajen me wajen neman sulhu ga al'umma musulmi wajen yi wa al'umma uzuri wajen neman wa al'umma musulmi mai mafita wajen yarda da ƙaddaran Allah na annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wanda suka riga aka rubuta a hukunci jama'a mun gane wannan ko yawwa Allah ta'ala ya samu dace to sai mal ibn taymiya ci gaba da cewa nafal imanu amman tawalla an ta'atir rasul a wannan ayoyin jama'a Allah maɗaukakin sarki ya kore imani ga dukkanin wanda ya juya baya ya kawar da kai ga barin yin da'a ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama wa akhbara hakanan Allah ta'ala ya bada labarin cewa annal mu'minina cewa lalle su mu'minai idza du'u ila Allah wa rasulihi liyahkuma bainahum idan aka kiraye su zuwa ga Allah da manzansa domin su yi hukunci a tsakaninsu su sami'u wa ata'u suna ji kuma suna yin me suna yin biyayya fa bayyana sai ya bayyana cewa anna hadha min lawazimil iman wannan yana daga cikin abin da ke lazimtar wa mutum imani jama'a ko kuma mu ce wannan yana daga cikin lazimin imani ya zama imaninka ya ja ka zuwa gaban Allah da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama jama'a mun gane wannan ko da haka jama'a mu sani cewa wannan babi da muka karanta yana da matukar muhimmanci gaskiya a rayuwar musulmi yayi matukar ainihin wato kulawa da shi kwarai da gaske Allah madaukakin sarki ya ainihin wato datar da mu yayi mana sutura gabarin lalacewar imani da sofanuwa da kowane irin sofa ne ne munafurci a zukatanmu Allah ka shiryar da mu da shiryarka intaha maganin Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah ta kare sai malin ya ci gaba da cewa malin Salih Ibn Fauzan hafizahullah yace wa bihi ya'lamu ko yu'lama kufru yu'lamu kufru man yantaqisuna shari'a da wannan ne za a san kafircin dukkanin wanda yake tauye shari'ar musulunci yake ganin ba ta da wani daraja ba ta da wata kima ma a ce an tsayar da shari'ar musulunci jama'a mun gane ko da waɗannan ayoyin ake kafa hujja duk mutumin da aka ce ana son a yi shari'a musulunci ce Allah shari'a banza kawai duk ba san zuciya ke sa a ciki ba abinda marauna na ma ake ake ake ake wa hukunci masu kuɗi ba a musu wannan irin hukunci ne haka to daga faɗin wannan maganar jama'a shikenan fa ya riga ya buga kan shi menene ya buga kanshi bom ya kashe kansa ya cire kansa daga musulunci shi yasa daga cikin mutane akwai wanda za ga yana ta yawo a rigar musulunci amma wallahi ba musulmi bane dan daga yin wannan abin ya riga ya rida to sai Allah ya so shi da rahama ne fa zai gane wannan abin da ya kuskure ne ya dawo ya tuba ma Allah subhanahu wataala sannan me sannan ya gyara ai Allah ya ce illa man taba wa amana wa amila amalan salihan fa ulaika yubaddilu Allah sayiatihim hasanat naka Allah ta'ala ba zai lalata aikin sa mutakar ya tuba to mal ya ce wa bihi yu'lamu kufru man yantaqisuna shari'ata al-islamiyyata yadda wannan ne ake gane kafircin dukkanin wanda yake kokarin tauye shari'ar musulunci ويصفونها بأنها لا تسلو لهذا الوقت الحاضر لهذا الوقت الحاضر سوسنا سفن تشوى ما كاي أي وانا زامن يدك سامو جوي جوي زامن زايد زامن نفي جوي قسكيا inda za a sha shari'a musulunci gaskiya da an samu matsala saboda kai komai ya canza kaga yanayin yadda abubuwa suka canza yanzu da an ce a sa shari'a musulunci za a samu matsala akwai masu irin wannan tunanin ko babu suna nan da yawa musamman 'yan boko musamman 'yan boko 'yan bokon ma boko aƙida wannan ita ce abin da suke rayuwa a kai kuma suke mutuwa a kai suna ganin sanya shari'a musulunci ya zama ita ce nan za ta yi ainihin wato gaidin ɗin mutum zuwa ga daidai suna ganin wannan abin bai dace da zamani ba wannan ƙidahumanci ne wannan ci bayan tunani ne wannan ƙauyanci ne wannan sanin ci wannan rashin sanin ciwon kai ne jama'a mun gane wannan ko yawwa wa anna al-hudud ash-shari'a shar'iyya kuma zaka ji ma suna cewa ai su dokoki na shari'a musulunci fiha qaswatun wa wahshiyya a cikin su akwai kekashewar zuciya wajen aiwa mutum hukunci kai da Allah wannan hukuncin a ce mutum da ya dan yi kaza a ce za a mai kaza ai wannan hukunci ya tsanani ya tsanani da dai ya dan rage ya dan rage an duba mana akwai kuma wahshiyya me ma'anar wahshiyya ma'ana akwai kewa an gane akwai barin mutum a cikin damuwa da matsala ita shari'a musulunci kullum matsala take kawo mutane shi yasa da zaran an samu wani mutum mai gaskiya a cikin administration ne na wata makaranta a cikin ainihin wato wata masana'anta ce a wurin aikin gwamnati ne in ya rike gaskiyan da gaske za ga ana yawan masa izgili waɗanda ke ƙasa da shi ko sama da shi ƙoƙari za a yi ta yi a dinga jeho mishi tarko daban-daban saboda wai a samu a kama shi ya yi wani abu wanda yake saɓanin shari'a ne saboda a ji daɗin ba da labari a ce a kun ga mutumin ga shi nan masu ƙarin imani ai mun faɗa muku dama wallahi kowa ya masu yaci a aikin banza ba a yi ko ana yi wani ma da zana ya ganka da sifar addini suka ji ce in ka ji shi kamar da gaske ana ci da addini ba fa ruwan shi da kai sifar addinin kawai ya gani a tare da kai ya tsare ka billahi allazi la ilaha illa hu akwai irin wannan mutanen kuma a ko ina shi kawai da ya ganka kai kai misaltu da yanayin addini daga yanayin sa tufafinka zuwa mu'amalarka za ka kawai ya tsane ka haka kawai bai taba ganin ka ba bai taɓa saninka ba bai san halinka ba amma shi me matsalar shi kawai ka wani yanki ka wani ɗingila wando ka wani adage mu ka wani sa hula kana wani baka wani kallon mata matan banza dan iskanci iskancin nan baka yi dan surutun nan da ake yawan yi na zage-zage da cin mutunci baka yi da an fare sai ka ci a ji tsoron Allah abin nan da ake faɗa fa Allah zai hukunci a kai ka gani ko matsalar ku kenan ko ustazan nan kullun sai ku din kawo mutane wani ana zancen siyasa kana kawo wani addini Allah ta'ala ka gafarta mana wallahi in banda wani lokaci ane wa mutane uzuri da jahilci a wani babu da da yawan mutane irin zantuttukan da suke faɗa da irin abubuwan da suke aikatawa wallahi da ya yi sanadin halakar su gaba ɗaya kuma jama'a har kullun abin da nake cewa dukkanin wani abu da zai ja maka fushin Allah da zai raba ka da imaninka wallahi ka yi kokari wajen nisanta wannan abu kun san me yasa ba ku sani ba dalili guda ɗaya ne yanzu a cikin masallacin nan namu akwai wanda yake da yaƙinin cewa Allah ya yarda da shi ɗari bisa ɗari zai sa shi aljanna akwai mai wannan tabbasin madalla yayin da ka aikata wani aikin sabo babba na izgili ga addini ko izgili ko cin mutunci ga wani shin kana da yaƙini wannan zunubin bai sa Allah ya fushi da kai ba kana da yaƙini daga wannan ranar Allah bai tara mala'iku ya ce wane dan wane ya ci mutuncin wane ya yi wa addini kaza kaza ba ku tabbatar da cewa ni Allah ina ƙinsa kuma ku ƙin shi kana da yaƙinin Allah bai maka haka ba kana da shi matsalar kenan jama'a to wannan shi asalin muraqaba da zaka zaka rike wa Allah subhanahu wataala a cikin ayyukan ka da da gobe ko me zaka yi yanzu nan ba karatu muke yi ba me muke me muke sare Allah ya bamu muna sare Allah ya bamu lada haka ne ko haka ne tayyib wannan zaman da muke ibada ne amma yanzu akwai wanda ke da ƙinin cewa tabbas Allah ya karɓi wannan zaman kuma zai ba shi ladan a'a amma dai muna sa rai cewa tunda Allah ya ce mu yi muna sa rai in mun yi Allah zai karba da haka bayan mun yi aikin kuma za mu ci gaba da addu'a irin ta salihan bayi rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim ya Allah ka karba daga gare mu domin ya Allah kai ne mai ji kuma kai ne nan masani domin ta yiwu wanda ta shiga masallacin dama shi ba mi ba ta yana ma ibadan kawai yana ganin bare zo rage lokaci ne a masallacin ana samu ko ba a samu kai to ina nan zo na ma bana komi a masallacin kawai ana dan karatun nan ma in dan huta ko in dan yi cajin wayata in an gama karatu in sallah in tafi gida a gida na dan samu caji dai ko ba komai sai zama cewa kai ba ka da ladan wannan zaman da kai kai dai kawai ka zo caji saboda haka lokacin da Allah zai ce wa mala'iku ku shaida cewa waɗannan mutanen gaba ɗayan su na gafarta musu sai a ce ai kowa na dan wani shi kuma ba wanne ya kawo shi ba ya zo zama ne haka kawai shi yawon shi ya kawo shi yanzu kai da Allah zaka so a sa ka a gaban Allah mala'iku su ba da labarin nan a gaban Allah a kanka eh to amma dai ka ji a ƙarshen ƙarshe dai kai ma ka shiga ciki sanadiyan zama da mutanen kirki ko ba dan karatun ka zo ba ka zo kawai zama ne haka kawai in mala'iku suka ce to amma ya Allah akwai wani dan wani shi ya zo ne ba dan karatun ba kawai kaza ne ya kawo shi sai ce ba komai shi ma a haɗa da shi domin su mutane ne waɗanda la yashqa bihim jalis duk wanda ya zauna da su baya taba baya taba zama matsiyaci baya taba lalacewa mun gane wannan jama'a kaga alherin zama da mutanen kirki yayi mene yayi tasiri haka nan yayin da kaje ka zauna da mutanen banza ana izgili ga addini ana cin mutuncin mutanen kirki ana zagin addini sai ka ce kana ta subhanallahi uzu billahi amma a zuciyarka to in fushin ya tashi sauka da wa zai sauka kun yi shiru a hadda shi dai ko eh in fushin ya tashi sauka da wa zai sauka hadda shi me yasa me yasa madalla saboda a wurare guda biyu a cikin alkur'ani Allah ya hana mu zama da mutane masu irin wannan harka wurin farko a suratul nisa'i Allah ya ce wa qad nazzala alaykum fil kitabi haqiqa mun sassaukar muku a cikin littafi cewa an idza sami'tum ayati llahi cewa idan kuka ji ayoyin Allah yukfaru biha ana kafirce musu wa yustahza'u biha ane musu izgili فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره kada ku zauna tare da masu wannan aikin har sai dai in sun saki wannan sun saki wannan labarin da na izgirin na kafircin sun kama wani sai Allah ce innakum idan mithluhum in dai kun yi haka kun zauna an ci gaba da yi kuna wajen to kuma kun zama kaman su idan azabin ta zo sai a tsame ka eh wuri na farko kenan sai ma Allah ce inna Allah jami'ul kafirina wal munafiqina fi jahannama jami'a lalle Allah zai tattara kafirai da munafikai a cikin wutar jahannama gaba daya wuri na biyu a cikin suratul an'am Allah ta'ala ya fada cewa mene wa idza ra'aita alladhina yakhuduna fi ayatina idan kaga waɗanda suke kutsawa cikin ayoyinmu suna izgili suna faɗin miyagun maganganu game da ayoyinmu fa'a'aridu anhum ka kawar da kai gabarin su ma'ana ka tashi ka ba wajen hatta ya kudu fi hadithin ghairi ina fata an gane wannan fa'aridu anhum hatta ya kudu fi hadithin ghairi sai Allah ya ce wa in ma yunsiyannaka shaytanu kai koda shaytan ya mantar da kai ka ci gaba da zama tare da su فلا تقعد بعد الذكرى مع القوم الظالمين to kada ka kuskura ka ci gaba da zama bayan ka tuna tare da mutanen da suke azzalimai mun gane wannan wuri na uku a cikin suratu hud Allah ta'ala ya kare mana kashedi me Allah ya ce Allah ta'ala ya ce wala tarkanu ila alladhina zalamu fatamassakumun naru kada ku karkata zuwa ga waɗanda suka aikata zalunci idan kuka yi haka wuta sai ta shafe ku wa malakum min dunillahi min awliya'a thumma la tunsarun sannan ba ku da wani wanda ba Allah ba wanda zai zame muku mataimaki ko majibincin lamari sannan kuma ba mai iya taimakon ku gabarin azabar Allah waɗannan wurare abuwa biyu guda uku jama'a sun yi shin wa'azi aiko haka ne Allah ta'ala ya sa mun ji to jama'a kun ji wa anna al-islam zalama al-mar'a mar'ata da masiriya cewa yar rajin kare haƙin dan adam ko ai musulunci ya zalunci ya mace ashe take nan kullun kaman bukka bulilin bulilin biya biya a cikin wani wani zani an wani kumbushe ta a ciki duk zabi ya dinga damunta hatta a cikin musulmi akwai masu wannan tunanin ana ganin musulunci ya zalunci mace dan me za a ce ta zauna a gida ba ta komai sai kula haka gida ita ma dole ta fito a fanta ma da ita a kowane bangare na rayuwa ta yi aikin gwamnati ta yi aikin soja ta yi aikin kaza ta yi waye waye amma ka sani cikin nan mun sani duk wanda ke da matar da take aikin gwamnati ko take fita yau da gobe sana'a ba ta zaman gida ya san wace irin matsala ke fama da ita gida haka ne Allahn da ya halici ɗan adam ɗin shi ya so ya sanya mace a wannan yanayin san me yasa saboda ya san cewa wannan matsayin shi ya fi dacewa da ita to hakanan dukkanin masu riya cewa ai addinin musulunci ya zalunci mace da masu ƙoƙarin kai moshin majalisa har a zauna ma ana tattaunawa wai game da gado tsakanin miji namiji da mace wai sai an daidaita kai na rantsi da Allah zama ma inda ake yin wannan motion din zai iya zama kafirci inda baka inkari ba eh jama'a wannan tsokanin addini ne ma ballantana wai a ce musulmi ne ma wai zai musulmi ne ma wai zai dauki wannan motion din saboda turawan yamma sun in zo masa kuɗi ko sun in gizo mata kuɗi a zo a zauna a tattauna saboda a samu daidaito shi Allahn da ya ce a yi ana ganin shi Allahn bai cancance wani hukuncin ba to in aka aje hukuncin Allah sai nawa na'am sai na shaidan kenan dan dama an shaidan akwai shaidin insi wal jinni ko akwai shaidanin mutane da kuma aljanu yawwa Allah ya sa mu dace ila ghairi zalika min maqalat al-kufr da wasu waɗannan nazantuttuka na kafirci wal ilhad da wuce iyaka a addinin Allah subhanahu wataala malaki nas'alullah al-afiyata was-salama muna roƙon Allah ta'ala ya bamu lafiya ma'ana ya tsare mu was-salama ya kuma bamu aminci da kariya gabarin fadawa irin waɗannan miyagun ayyukan mu kuma muna cewa amin jama'a an gane wannan ko a ƙarshe jama'a kamar yadda na ɗauko mana bayani a ɗazu nasiha dangane da irin waɗannan lamura jama'a mu yi ƙoƙari bakin iyawanmu mu ga cewa mun nisanci waɗannan al'amura kuma kakka ɗauka cewa wannan abin sai ya je wani wuri mai nisa wallahi hatta a masallacinku inda kuke harkokin kuke sallah wani sai kaga shi a rayuwar shi ba wani wanda yake jin haushi wani zaka shi a rayuwar shi ba ma shi da wanda yake jin haushi sai liman yana faruwa ko faruwa wani ba shi da wanda yake jin haushi sai malami wani ba shi da wanda yake jin haushi sai mai kuɗi haka nan wani ba shi da wanda yake jin haushi sai wani bawan Allah da Allah ya masa wata karama ta musamman mai gaskiya ne duk abin da za a ci a ji a kirawa ne su kuma za su yi suna masibakinsa saboda wannan kawai gaskiyar da Allah ya bashi da kuma ƙoƙarin zala'ar rance da in yazo zai ba da shawarar ta dace ana samu ko ba a samu wallahi jama'a mu guji kowane ɗaya daga cikin waɗannan al'amura an gane wannan ko hasada bala'i ne hasada masifa ne an gane cin dunduniyan ɗan uwanka musulmi hasara ce bala'i ne dan da yau mu muna ɗaukan cewa fa aikin larin da muke yi babu wani zunubi da zai cinye shi ko haka ne ko baka bane da yawan muna wannan tunanin kuma billahi allazi la ilaha illa huwa qariyan wani da zaran yayi aiki yanzu da ya fita masallacin nan ladan sallan nan zai yi wani zubin da zai cinye na yin nan gaba daya annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam ya ce ya ce iyakun wal hasad ina muku ka shaidi da yin hasada da yin kyashi game da ni'imar da Allah ta'ala ya wani shi yasa na kawo mana kashi kashi wani ta ilimi Allah ya masa haka ne wani ta kudi Allah ya masa wani kwarjini Allah ya masa wani kawai azancin zance Allah ya masa duk bai wace kowa bai wace wani bai warfin asiri aka yi masa ba a taba jin yaji ya tambayi wani wani abu ba a dinga masa zace zace a ce ai matsoro ne baya taimakon mutane gashi nan yana da kaza ba a san kuma yadda yake dan manajin rayuwarsa ba to dukkanin waɗannan al'amuran jama'a idan ya zama mune wa junanmu to ba mu zama kamar yadda manzon Allah ya ce mu zama ba manzon Allah ya ce al-muslimu lil muslimi kal bunyan haka ne ya shiddu ba'duhu ba'dan sashin su yana mene yana karfafa sashi amma mu a yau ya muke a'a sashin namu ya muke son mu rushe saboda muna ganin tsayuwarsa bai yi ba ko mu tsayuwar da Allah ya sa ya so yayi muna ganin bai dace ba saboda ka bikin sai mun soya karfi da yaji daga jama'a wallahi wajibi sai mu yi kanmu karatun tanatu manzo Allah ya ce fa innal hasada domin hasada ta'kulul hasadat tana cinye kyawawan ayyuka kama ta'kulun narul hadaba kamar yadda wuta take cinye kirare kurmus an gane wannan haka nan Allah subhanahu wataala yake kaddara ayyukanka na alheri hasada ta cinye aikin tas a waye gari baka da ragowar aikin alheri a wurin Allah wai Allah ka raba mu da hasada Allah ka raba mu da hasada da kyashi Allah ka shiryar da mu jama'a kun ji wannan kenan kuma wannan shine karshen wannan babi da malami mana bayani dangane da abin da ya shafi izgili game da addinin Allah ko wani abu wanda akwai ambaton Allah subhanahu wa ta'ala a cikin sa wa alaikum salam na'am a imana mutum ya mai da ƙwarar izgili ga addini ne ai ya mai da makarantar ya mai da wajen karatun kaman filin mukyakyata ko filin mukyakyata na jato albarkawa to ba wannan ba wannan ya daga cikin izgili ga addini jama'a mutum ya rika yin wa'azi kawai don a ji ai dariya an gane wannan ko wannan yana zama izgili ga addini inda bai zama izgili da addini kadai wuri ɗaya ne sai dai idan ba yadda mutum zai yi ya bayyana wannan gaskiyar a yadda take sai ta wannan hanyar to ne ya halatta yayi dan kokarin kawar da barna ne wa in tazahama ahadul mafasidi yurtakabul adna min al-mafasidi idan barna guda biyu suka haɗu to ana ɗaukar mafi sauƙin ne a yi misali ga kisa ga raunatawa wani za ka ɗauka sai a raunata sai ka raunata ka ƙyale ne ka ƙyale kisa a gefe shi kenan ka zauna lafiya ina fata an gane wannan to haka addini ke jama'a kamar yadda malam ƙala rawi Allah ta'ala ya ji kansa ya dinga yi a Kano da yawan mutane sukan ji karatu sai su dariya ne amma Allah ya sani ni ina ji dan in ji wa'azi ne kuma in dauki izina da kuma hikima a lokacin da ƙala rawi yake wa'azi wa'azin shi na suwa ne ne wai na ahlus sunna ko na yan bid'a ne kai kana ganin a wannan lokacin a garin Kano akwai wanda ya sai irin karatun da ƙala rawun nan yake yi ya kwan lafiya billahi alladhi la ilaha illa huwa bi isa ba a wannan lokacin da bai isa ba amma zai yi ana wasa ana dariya kuma yake jefawa mutane shakkoki game da addinin nasu suke barin wancan addinin kuma suke kuma kan daidai ne na fata an gane kaga anan shi ba za a ce shi me yake yi ba izgili ga addini yake yi ba shi yasa ka tambayi malamin malam Abubakar Hawd Gumi rahimahullahu ta'ala kace ga wanga malami na Kano da da yake wa yake wa'azi ana dariya ce a'a ai wanga wa'azi wa'azi dai shi kai amma ya amma ya cika wargi ina fata an gane wannan kaga ya faɗi gaskiya ne wargin da ya akwai amma dalilin da yasa shi ma yake wargin me yasa kokarin isar da sakon ne babu hanyar da zai bi ka taba irin waɗannan manya-manya malaman a Kano ka taba irin su Nasir Kabara ka taba irin su Shehu ne Alfindiki ka taba irin su kai Mudi Sarga ka zo na lafiya a Kano ai baka isa ba amma ya taba su kuma ya zo na lafiya haka ne ko baka bane amma me yayi hikima ce kuma har gobe daga cikin malamai zaka ji suna dauko hikimomin suna sawa a cikin wa'azi hatta fasaran da yayi na taba ji malam Ja'far rahimahullahu ta'ala yana kafa hujja da irin fasaran da qala rawi yayi da zai fasara wa hurun 'ain ka amthal al-lu'lu'il maknun yace da ko matan hurul ini yace kamar da malam lawan qala rawi ya fasara wato idanun nasu farin fari ne kal sannan shi ma bakin baki ne sitik na wata an gane ma'ana komai ya ji an gane wannan ko Allah ta'ala ya gafarta mishi ka fahimta yawwa amma in dai wanda mutum yake ne kawai saboda izgili musamman yanzu yadda addini ya yada a ko'ina sunna tana iya magana a kusan ko'ina to ba bukatar wannan yanzu ba bukatar kai wannan an gane wannan ko Allah ta'ala ya samu dace ina ganin sai mu tsaya nan insha Allah ta'ala da fatan abin da muka karanta daidai Allah ya sami tare a cikin lada wanda muke kuskure Allah ta'ala ya gafarta mana buƙatun na alkhairi Allah ta'ala ka biya mana ya Allah muna addu'a ga yan uwanmu da ke rayuwa a yankin Gaza na Palestine ana nan ane musu ruwan wuta ana tarwatsa su ana kashe yaro da babba karami da yaro tsoho ba tsoho ba yaro ba ba kowa kowa kashewa ake yi har da ɗan ƙaramin nukiliya ake jefa musu wanda za ga mutum da ya shaƙa zai mutu ko da abin ɗin bai jima inda yake ba ya Allah ka san abin da waɗannan yahuda suke zalunci ne ya Allah ka murƙushe su Allah ka rugurguza su Allah ka rusa su Allah ka rusa shirin su Allah ka rusa dukkanin mai goyon bayan wannan aikin nasu haka ne yan uwanmu da ake kai wa hari kwanakin nan a ƙasar Siriya ya Allah muna roƙonka su ma ka faranta musu rai Allah ka musu saukin wannan bala'i waɗannan 'yan shi'a da ke kashe mana 'yan uwa ahlus sunna a ko'ina ya Allah muna roƙonka ya Allah ka rushe shi'a da ma'abota shi'a ya Allah duk inda suke Allah kada ka kada ka ba su zaman lafiya ya Allah duk inda suke Allah ka tarwatsa su Allah ka hana su zaman lafiya ya Allah ka jefa musu musiba da bala'i da azabarka da dukkan wani nau'i na cututtuka tare da su ya Allah ka dawo mana da zaman lafiya da lafiya a duk inda musulmi yake ya Allah muna roƙonka ƴan uwanmu da aka kakkama a matsayin an kama su saboda wannan harka ta garkuwa da mutane ko harka ta zalunci ko harka ta fashi da makami Allah muna roƙonka ya Allah kubutan man da su Allah muna roƙonka masu wannan aiki in akwai masu shiriwa a cikinsu Allah ka shiryar da su in ba masu shiriwa ya Allah ka tattara su wuri guda Allah ka ƙididdige yawansu ya Allah ka rusa su baki ɗayansu Allah ka hutar da mu musiba waɗannan mutane Allah muna roƙonka dukkanin abin da zai zai mana bala'i da musiba a wannan ƙasa tamu Allah ka sani Allah ka yayi mana ya Allah waɗannan jarrabawa da muke fama da su a matsayin mu na musulmi ya Allah idan dan wasu laifukan mu ne da muke aikatawa miyagu Allah mun tuba Allah ka yafe mana Allah ka ji kanmu ka yafe mana Allah ka kawo mana sauki ya Allah ka ba shugabanninmu hikima da ƙoƙari wajen ganin sun sauke wannan nauyin da ke kansu Allah ka ba su ikon yi mana adalci Allah ka ba mu madawwamin lafiya da zaman lafiya Allah ka kare mana addinin mu Allah ka ɗauki rayukanmu akan sunnar annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallama ya Allah muna roƙon kada ka jarabce mu kada ka fitine mu a cikin addinin mu ya Allah ka haɗa kanmu ka kuma sasanta abin da ke tsakanin mu Allah ta'ala ka yafe mana وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته